بسم الله الرحمن الرحيم المقامة الخامسة الكوفية مقامة بير إتسي الكوفية مقامة كوفية أشي سمرت بالكوفة نايفيرا أكوفة في ليلة أدري أديم هذو لونين فاتن سما بوتين لوني بيوني rabin sa mai haske rabin sa mai duhu eh farin wata din rakar dare yayi sai faɗi gaban duhu farkon haske wa kamaruha katawiz min lujain farin watan ta kuma kamar laya ne na azurfa eh wannan abin da wani abu ake sarra haka wanda ake daura wa wuyan yara shi irin tawiz ne ma'ruf katin guzu bi labanil bayan tare da ayari abokai wanda aka ciyar da su da nono na bayani shi laban nonon dabba laban nono na mutum wa sahabu wannan zulma harif ne wani fassara hamziya ya faɗa da ya ce har da atu libanaha wa sakata wa baniha albana kunna sha'u sai ya ce na ya ce labanu to nono mutum dabba ake cewa laban a ce liban to na dabba na mutum ne ka gane mai sai bi labani ba saboda mutane ne an ciyar da su da nono na fasaha na bayani wa sahabu ala sahabana wa'il ala zai ala sabana sun ja wa sabana sun ja akan sabana zailan nisyani zane na mantuwa fasiul arab ne shi sabana wa'il din to saboda fasaha su soyayya na abokan namu ji har suna ba dai yace sabana wa'il ma sun ja zanin mantuwa a kansa ma fihim illa man yufazu an babu ɗaya daga cikin sai dai wanda ake kiyayewa a gurinsu su ne malamai wanda ana rawaito ilimi a gurinsu wala yutafazu minhu ba a kiyayewa daga gare su mala ba a kauce musu in ka kauce musu ba za ka samu ilimi ba wa yamilu rafiqu ilayhi wala yamilu an wanda aboki yake karkata zuwa gare shi ba wanda bai karkata daga barinsa ba eh shi mala yamilu din idan yayi tadi da ila ta karkata zuwa ga mutum iya tadi da ka karkata ka bar shi da wanda an ce miltu ilayhi na karkata zuwa gare shi miltu anu na karkata daga barinsa to shi yasa ya kawo yi amfani da wani wa yamilu rafiqu ilai wala yamilu an fastawa ala samar fi raye shagalta mu ila an garaba alqamar har farin wata ya fadi dama ya ce kaga da farko farin watan ya fito irin sabon fitowa ne wata bai wuce kamar sati ba kaga yana in yi kamar sha biyu sai ga ya faɗi da sun yi fira kusan tsakar dare wa galaban saharu ila har farin wata ya faɗi rashin bacci kuma ya rinjaya falan ma rawwakan lailul bahim walam yabka illa tahwim yayin da dare mai duhu yayi mana rumfa walam yabka illa tahwim ba abin da ya rage sai bacci bacci ne tahwim tahwim din amma annamu bil laila shi kuma aka ce tagwiru bacci bayan azhar eh tahwim to bacci dare tagwir kuma bacci na karshe na wala na na abin nan eh yawa yace sami na min albabi kawai da dare yayi duhu da dare dare duhun dare yayi rumfa ba abin da ya rage sai dai mu tashi mu waɗe a wannan majalisar mu je mu kwanta kawai sami na minal babi sai muka ji daga koba na ba'ata mustambe ƙaran wanda ake masa ƙaran wanda yake haushi eh ko wanda ya sa karnuka suke masa haushi duk zai iya ɗauka kaga cikin dare ka zo anguwa ai karnuka suna ba haushi sai suka ji ƙaran wani wanda ake masa haushi mustambihin mai haushi mustambahin wanda ake masa haushi shi ne ya haƙinu ba halkila wa kala rajulu iza talifa iza iza talafa talifa bil laili bis sahara to lam yajri ayna tawajjahtu haka bi sauti inu ba halkila eh sai ji karan mutum da ke abin da haushi na abin da idan a cikin bulaguro ka gigice ka rasa ka kusa gari ko baka kusa gari ba sai kai haushin karnuka to in kusa da gari ne to karnukan wannan garin za su fara haushi ta yi ka fahimci cewa lalle ka zo gari wannan laraba suna yin haka shi yasa ce ya muka ji sautin mustambi wanda yake yin haushi to ko mustamba wanda ake masa haushi ko kuma an kazo kuma ka haushi ba dai ka zo gari cikin dare to karnuka za su ba haushi musamman bako kuma talata sannan bi bayan wannan haushi din sakkatu musabti kwankwasawa na mai neman budewa muna zane daga kwankwasa ko ba kwan kwan kwan kwan fa qulna badil mulim bil layl al mudlahib lokaci wane ne bai saukowa wane ne ya zo cikin dare mai duhu da dama sun ce su uda ba'u ne wannan majalisa suka zama majalisa ne na malamai wanda suka suka koshi da luga ko to sun yi fira sun gama za su tayi su wane su je su kwanta kawai sai wani ya zo ya kwankwasa kofa sai muka ce maril mulim wane ne mai saukowa fi lailil mudrahim faqal to ga amsar bakon ya ahla zal magna wuqitum sharra wala laqitum ma baqitum durra kad dafa al-layl alladhi faharra إلى ذراكم شئسا مقبرة أقاس فار طال واسبطرة حتى سناموا قوقفا مسفرة مثل الهلال الأفق حين افترة وقد أرى فناءكم مؤترة وأمكم دون الأنام طرة يبقي شرا منكم ومستقرة فدونكم ضيفا قنوءا هرا يرضى بما لولا وما أمر وينسمي أنكم ينص البر wannan shi ya fi su ma a daban ta yi wannan ka yi kwakwata kofa wannan kafin ya shiga ya mutane wannan gida Allah ya kare ku da sharri wukitum sharra wala laqitum kar ku gamu ma baqitum muddin kuna raye kar ku gamu da durran darura kar Allah ya sa ku gamu da darura kaddama lailu yau ga dare allazi faharra wanda yake da kauri ya turo ila zarakum zuwa filin gidanku sha'isan ya turo muku mai dattin gashi gugubarra mai kura a kasifarin ya turo muku mabocin tafiye-tafiye mabocin tafiya tsala mai tsawon mai dogon tafiya wasu baɗarra wanda tafiyarsa yake miƙewa hatan sana har ya juya mu ƙauƙifan ya zamanto mu ƙauƙifan ya zamanto ya lankwashe musfarra har kalansa ya canzu ya zama yalo misra ilalil umki ya zama kamar wata ne na sararin samaniya eh wata kaga ko ina yana tafiya yana ratsa ko a ina yana yanzu idan tarra yayin da ya fito yayin da ya fudo to haka nake ne ba wa qad arafina akum wannan bakon su suna cikin suna cikin sa shi kuma ba ku bude kuma fa a cikin gida ke a shi a waje ke wannan magana yau ga ya buduro wa filin gidan ku mutarra yana mai bara wa ambakum kuma ya nufe ku dunal anani turra kuma ba da halittu gaba daya duk gidajen garin da gaba daya ya bari ya zo gidan ku ba komai kuma yake nema ba yafi ki kiran minku yana neman abincin ku wanda za ku bayi yanzu ya ci domin ta karra da gunda zai aje kurbi sai gunda zai tabbata ya kwanta banda wannan ba yana neman komai fa duna kun zaifan ku karbi wannan bakon kanu'an mai hakura da abu kaɗan hurran ko mutumin kirki yarda ya yarda da bai mahallaula abu mai daɗi wa ba abarra da kuma abin da ke da tafi abin da kuka kawo masa ba zai ce me ya za ku kawo min kaza ba kuma wayansa ni an kun gari zai juya ya bar ku zai juye daga barinku ya nussul birra yana yada alkhairu ku ka ina hadu da mutane kirki jiya zai yafe ku kalar harfi na hamma harfi na hamma ce falan ma kalama na bi uzubati nutki wa alinna ma wara a barki ibtadar na fata halbabi wa talaqainahu bi tarhabi falan ma kalama na yayin da ya zambace mu bi uzubati nutki da dadin burucinsa magana dadin magana yayin da remu wa alimna muka san ma wara'a ma wara'a barki abin da ke bayan walƙiyarsa ibtadar na sai muka yi rige rige fata albari bude kofa fatalaqaina bi tarhabi kalan ma kalabana yayin da ya yaudare mu bi uzubati nutki da dadin furucinsa wa alimna muka san ma wara'a barki abin da ke bayan walƙiyarsa yanzu hadiri ne yayi walƙiya to kaga ka san cewa lalle wannan walƙiyan za a yi ruwa da yawa tunda kafin ya shiga ma yayi irin wayannan baitoti to bayan ya shiga kuma in ya zauna za a yi fira da shi kaga mai za a tsunta to kaga ibtadar na kawai take muka yi rige rige na fata albabi bude kofa wa talaqainahu kawai muka tare shi bitarari marhaba marhaba barka da zuwa wa qulna lil gulam sai muka ce wa gulam bayin mu hayya hayya maza maza wa halumma mata hayya ku kawo abin da ya sawwaka wallazi ahallani zarakum faqala faqala ad-dayf she bakon irin wayayyen bako ne sai ce wallazi ahallani zarakum la talammastu bi qirakum aw tadmanu li alla tattakizuni kallan wala tajashamu li ajli aklan to ina rantsuwa da ubangijin da ya saukar da ni a filin gidanku wallahi ba zan ɗanɗani bi kirakum la talammastu bi kirakum ba zan ɗanɗani abincin da kuka samun ba aw tadmanu li har sai kun min lamani cewa Allah tattaki zuni kallan ba za ku rike ni nauyi ba ba za ku daura wa kanku nauyi ku ce za ku yanka wani abu ko ku dafa wani abu a kaina in akwai abin da kuka ci guntu ya rage ku bani in kuma babu to ni ba na so ku daura wa kanku nauyi siyasa ne ba wala tajashshamu li ajli aklan kar ku kallaba wa kanku aklan ukulan kai abinci li ajli domin ni farubba akalatin da yawa ukulatin akwai abincin da hadatul akil yake bata mai ciki bata mai ci din ciki zai sashi gudawa shine haidu na ha'un din gudawa wa haramatu ma'akil kuma ya haramta masa da sauran wasu abinci saboda haka ni ba cika ciki shine muradi ba wa sharul adyaf mafi munin bako shine man samun taklifa shine wanda ke daurawa wanda shi bakonta din wahala kaza akwai baki masu wanda ba su da daɗin abin nan ni ba na cin abinci kaza a nemo mun kaza babu kaza ne ba na kwanciya a taburma a nemo mun katifa ni ba za a samu fenta ba ba za a samu menene ba ko mai san yanayin aljihunka ba da shi ne suke cewa wai wa sharrul abiyabi shine man samar takini mafi munin bako shine wanda ke daura mutum wahala yadda abin da aka kama tun da ba gidanka bane sai ka hakura ko ruwa ka kawo ma to karka nemi sabulu in ba su kawo maka ba ka kai wankan ka in kana da dama an jima za ka kama da kana dan kuɗi da yago ka laɗe ka zai ka siya ka sa aljihunka ka kawo kai wanka saboda baka san halin da ka tsince shi ba eh ko abinci ne inda kana da shi din ba ka da to kai kokari ka ci da saboda zai ji kunya wa azal mudif nabi sharrin bako shine wanda ke daura taklifi kuma ya cutar da mudif wanda ya cutar da mai sauka a gidansa mutum ka sauka a gidansa kuma ka cutar da shi ko ya yi kokarinsa ya kawo ka kushe kaga ka tutar da shi mutum ya yi kokari ya yi hada hadan nan ya dafa wani abin sa ya kawo masa kai ma ba sai wannan abincin fa ai wannan abincin ai zai ku kaga wannan ba za a yi sha'awar zuwa kamar nan gaba to shine ce kususan musamman ma azam ya taliku bil asqam tutar wanda yake makalwa da jiki wa yubdi ila al asqam wanda zai kai zuwa ga jinya har mutum ya zo ya ci abinci ya cika cikinsa dam ya zo ya fara zawai ko wani abu kaga yi akwai cutarwa ce amma ila bi masal fi fil masal alladhi sara sahiru ba dan komai aka yi ta aka ce aka faɗa ba a karin magana wanda labarin sa ya yadu na cewa kairul ashayi sawafiru mafi mai cewa mutum dare shine wanda aka aka ci shi da haske aka ci wanda mutum da haske mutanen da kafin magariba suke cin abinci ai suna gani wani kaci abinci bayan magariba to ba za ka yi ibada na dare ba ya sa ta malamai akwai malaman da in dai in dai rana ta faɗi to ba za in dai an yi sallar magariba to ba za su sha ruwa ba ba za su sha abinci ba saboda yana hana ibada ya ce ba don komai aka faɗi haka ba illa li yu'ajjala tashi sai dai dan an gaggautar da abincin dare wa yutanabu aklu al-layli alladhi yushi ani wa yutanaba anisanci cin abinci na dare wanda zai sa dindimi dole yana nuna musu cewa kenan kaga yanzu ba lokacin abinci bane Allahumma sai dai illa ta ila darul ju wallahi sai dai wutar Allah da balaga masa rai ba kawai karfa takidi ne ta ce Allahumma illa kawai illa ne sai dai Allahumma illa ta ila darul ju sai dai wutan yunwa din ta furu wata hula dunal wujud ta hada ni bacci ta raba tsakanina da bacci shine ta wata hula ta raba dunar wujud tsakanina da bacci amma in dai ku daura min wahala to ba zan ci ba kala su ba ba su da komai lokacin ba su da abinci sai ya ka annahu qala ala iradatina kai wannan bakon kamar ya leka manufan mu farama an kauce aqidar na kamar yayi harbi da baka na aqidar mu la jaraba kai ba laifi anna anasna wukan mun kori kewa mu biltizami sharɗi da lazamta wa kansa wannan sharadi din mun ji daɗin wannan wa asnaina ala khuluqihi sabbi kuma mun yabi halayensa mai saukin nan wala ma'adara al-gulam ma raja wa azka baina nasiraja yayin da ahadar al-gulam yara suka kawo ma raja abin da ya sawwaka shine ma raja mata ya fara wa azka suka tura asiraja fitila baina tsakanin mu ta'ammaltu sai da lura da wanda ya zo ba kofai za huwa abu zaidi a shi wannan bakon abu zaidi ne fa qultu li sahbi shi ne cewa abokaina li yuhni akunu dayful waridu bal al magnamul barid fa in yakun abara qamaru shi'ra faqad tala'a qamaru shi'ri aw istasarra badru nasra faqad taballaja badru nasra da ba gaggadi ya fara zuwa idan su ba dare garin wata ya fadi garin wata ya fadi ta fadi suna so su koma su kwanta to sai ga sabon labari ya zo shi ne ce to azzaiful waridu wannan bakon nan wanda ya zo li yuhuni a ya faranta muku da rai ku faranta ku yi farin ciki da samun wannan bako kai ba ma wai zaiful waridu bane almagnamul baridu ganima ne wanda aka same cikin ruwan sanyi ba tare da kayi yaki ba eh wanda daga nan ko taina ma za ka iya tafiya ko miliyan za ka iya kashewa ka je gurinsa neman ilimi ba ka yi asara ba kana zaune zo gidanka to ga magana bulbari ne to yace to fa in yakun afala qamaru shi'ra idan barin wata na shi'ra na tauraro farin wata haka in ya ya fadi to farin ga sabon farin wata ya zo bakar dala qamaru shi'ri ga farin wata na kasida ya zo muku a wista sarra badrun nasra idan farin wata na nasra suna tauraro ne idan ya ɓuya to bakar taballada badrun nasri ga farin wata na nasr nazbe ya zo muku fasarar humayyal masarrati fihim wa sarati sinatu an ma'aqihim yace humayya zazzabi na almasarra na farin ciki kawai sai ya ratsa fihim jikin su ya ratsa su kawai farin ciki ya ratsa su wa darati sinatu kawai gaggadi shi ta tashi yadda tsuntsu dara ya diru sai ta so an ma'aqihim daga gefen idon su wa rafadu di'a allati kanu da wauha wa sabu ila nashr al mukafaha ila mufaka fukahati bada ma tsawauha warabadu suka jefar da addu'a futu allati kanu da wanda sun kasance sun yi niyyar su futa suka jefar da wannan hutun wa sabu duk suka dawo saba ya subu da dawowa ne wa sabu suka dawo saboda menene ila nashir alfuka zuwa yada zuwa shimfiɗa alfuka ta taɗi bayan sun naɗe taɗi sai suka shimfiɗa ta shi kuma abu zairu ne suna bai kula su ba abu zairu ne mukibbun shi ya sunkuya ala imali ya dai akan aiki da hannayensa shi ne kawai sun abincin sa yake hatta ya sarfa mala dai har sai da ya sa a ɗauki abin da ke wurin sa bayan ya ɓoye to a ɗauki wannan kwanukan har sai da ya nemi a ɗauki abin da ke wurin sa kultulo yana ce adribna bi garibatin min garaibi asmarik ka ba mu bi garibatin bakon labari daga cikin gara'ibi na firarrakinka au ajibatin ko abin mamaki min ajaibi asfarika daga ababen mamaki na tafiye-tafiyenka faqal sai ce tabbas ne yau da ran yau din na ga abin mamaki kafin ya zo gurin su to a garin ya je wani gida ya kwankwasa kofa sun kore shi to ya ga abin mamaki a wannan gidan da kafin ya zo nan din zai ba da labari sai ya ce laqad balautu min al-ajabi ma lam yarawu ra'un kai ni kan na jarrabi abin mamaki abin da masu gani ba su taba gani ba wala rawahu ra'un masu riwaya ba su taba rawaitowa ba to me wannan abin wa inna wa inna min ajabiha daga cikin abin mamaki sa ma ayatuhu al-laila abin da na gani a wannan dare kubailan tiyabikum kafin na sauko muku kafin na zo muku wa masiri ila babikum kafin na zo zuwa gidanku zuwa goma gidanku fastakbarnahu at-turfati mar'a sai muka nemi labarin sa fastakbarnahu sai muka nemi labarin sa an turfati mar'ahu daga sabon abin da ya gani tarifin sabon eh tarifu da talidu to daga sabon abin da ya gani to me ka gani yanzu hankalin su gaba ɗaya ina jin masu gani ba su taba gani ba masu riba wasu taɓa riba ba kaga dole hankalinka zai koma kan wannan mutum sai masrai masrawu a gurin kiwo a gurin kiwo na tafi na yawonsa na tafiyarsa faqal sai sai inna marami al-gurba lafazatni ila hadhihi at-turba wa ana zuma ja'atin wa bu'sa wa jirabin kafuadi ummi musa inna marami al-gurba masu jifa na bakwanta ne lafazatini suka jefo ni ila hazi turba zuwa wannan kasar eh kawai daga nan ka tayi kawai ka wuce gaba abin da yake jefar da mutuncin talauci eh abubuwan da suke je masu jefawa na bakwanta ka zo nan garin da ya ma baka samu ba wanda iyalai da jama'a ka bari abinda zaka mai musu na tsaraba ma ba ka da yi kaga ba zaka tsaya a guru ba sai ka wuce hadeja hadeja ma ba labari sai ka wuce Kano in ba ku je ka wuce sama to shine to wannan maramiyar gurba din shine ya jefo shi zuwa wannan gari wa ana ya jefo ni zuwa wannan gari jamu zaidu wa ana zumata a lokacin da nazo ina jin yunwa ga yunwa wa bu'usa ga tsanani na rayuwa wa jirarin kuma zakata kamar zuciyar iyar annabi Musa fasu a faɗo mutum harida empty kenan ba Allah ce zuciyar iya annabi Musa ya zama empty ba tunanin kowa ba zuciyar annabi Musa sai ne waje rabin ka fuadi ummi Musa bana haka tuye yana tashi shi na sajadduja lokacin da duhu yayi tsanani lokacin da duhu ya lullube alama bi tare da abin da ke gare ni minal waja na ciwo ba dan kuma na zalli arta da mu ne ban dan ne nemi wanda zai karbi bakwanta na au akta da ko na jawo ragifan waina ko da wani zai bani dan waina dan sa a baki na fasaka ni hadi sagaf bai korowa na yunwa sai koro ni wal qada'u da qaddara al mukanna abal adaf wanda ake ake masa kunya da baban mamaki eh kaddara ka san abul adab ne kaddara din abinda baka taɓa tsammani a rayuwanka ba kaddara ya ta kawo maka shabin ya zo ya faru kawai ta gana to wannan kaddara ke nan kaddara ba wanda ba zai iya faruwa ba sai ka tsinci matar sarkin garin ku a gidanka ta zama matar to ba kaddara ba mai ke kawo haka ila an waqaftu ala babi dar fa qultu ala bidar kawai sai nazo na tsaya a koban wani gida ina faɗa a gaggauce yadda shi ma yadda ya yi kasida a wannan kofan to shi ma a wancan kofa na dare kafin ya zo nan din gidan da aka kore shi din to a gidan yayi wannan kasida sai ce huyitimu ya ala hazal manzili wa ishtumu fi qabdi aishin kadili ko wancan kuma ya ala zal magna wa kitum ya ra'iya wannan kuma lafiya ya musu wancan din yace na je wani kofa na ce ya mutane wannan gida wa ishtum an gaishe ku ya mutane wannan gida huyitum an gaishe ku ya ala hazal manzil wa ishtum Allah ya sa ku rayu cikin yalwar rayuwa kadili danyen rayuwa mashin babu ne inda kuma abon kulli sabilin ya dan tafarke murmili wanda yake cikin wahala wanda zulun sai kare shi ne armala eh allazi la zada lahu niddu isuran wanda ramemmen tafiya ne tafiya ya ramar da shi kafin lailin mai ɓagauniyan dare aliyali dogon dare shine lail mai tsananin duhu shine lailul aliyal din dawi da hasha mai yunwan kayan ciki mustamilin dawi cikin sa din yana ciwo saboda yunwa mustamilin ya tattara aladdawa akan yunwa ma zaɗa wannan bakon bai ɗanɗana ba muziyo ba ne har kwana biyu ɗama makalin ɗanɗanon abinci wala lahu ba shi da kuma min mau'ilin mafaka fi arzikum a ƙasanku wa da ja yau gashi nan jurhu zulamil musbili bangaren azzalami duhu almusbili mai sakowa wa da ja ya lullube mun ga dare ya yi mun kuma ba ni da guri wanda na sani a garin nan wa wa min alhairati saboda jigi cewa fi tamalmuli yana cikin girgiza fa hal bi hadha rabi shin a wannan gidan azmul manhadi akwai ruwa akwai kwari mai dadin ruwa ya ƙulu li wani ya ce min alƙiyasa ka ka aje sandarka wani kuli ka shiga wa bishar ko ka jama da sandar ka shiga wa bishar ka yi farin ciki bishirin da murna wa kiran da abinci wa mu'ajjali wanda za a gaggauto zan samu wannan a gidan nan ya faɗi wannan magana shiru ko fa baraza ilayya zaujar kawai sai wani yaro karami ya zo alaihi shauzar yaro ne karami da shauzar din shine abin nan me ake cewa shine shine abin nan shine me ake cewa yar shara yawa yar shara shine shaudar wa qala sai ce wa hurmatu shaykh alladhi sanna al-qira ina hada ku da alfarman wannan tsohon ne ba wannan yaro karami ba bai je gara bakwai takwas ba ya fito tsohon da yayi wannan kasida yace wa hurmatu shaykh alladhi sanna al-qira وأسس المهجوج في أم القرى ما عندنا لطارق إذا أرى wal hadisi wal munahi fi zara wa kaifa yaqri man nafa anhu al kara tawan abra bara azumahu lamman bara fama tara fi ma zakartu ma tara yaro karami abu mamaki shi fito sai ya ce ina haɗa ka dan alfarman dattijo allazi sannan kira wanda ya sunnanta ciyar da baki annabi ibrahim alaihi salam halatai ka su dai ibrahim al-mukramina yace wallahi ina hada ka da alfarman dattijon da ya sunnanta ciyar da baki wa asafa dattijon da ya kafa almaju ga dakin da ake yin haddi fi umil qura a makka ai je gina kaba wallahi ma inda na ba mu da litarikin da mutum da ya kwankwasa kofa ya zo da daddare ba mu da za a raya yayin da ya bujiro ba mu da komai su wala hadisi sai dai fira kamar dai fira ne muna da shi wal munaki da kuma gunda yake kwantar da raƙumi fi zara muna da abinan gurin shi fitar da raƙumi fi zara a filin gidanmu to ta yaya ma da tijin mu za mu siyar da kai za mu baka abincin baki wa kaifa yaqri man nafa anhu kara ta ya wanda ɗawan yunwa nafa anhu kara ya kore masa bacci yanzu ba da ka zo tsakar daren nan ka same ni ina zaune yunwa ne ya hana ni bacci ta wanda bacci ya hana shi wanda yunwa ya hana shi bacci zai ciyar da wani bara'a zumahu wanda yunwar kuma ya sassake alaihi salam ya sassake kasusuwarsa laman bara'in da bujo ta fama tara ne ka gari da tejo in ma zakarta cikin abin da na faɗa matara bai kama da shawara amma fira kam za mu yi raƙumi ka kam za akwai sirke fakultu shi abu da ce nace ma suna bi manzilin fakir kafir me zan yi da gida ne fako gida empty ne zan yi da shi wa munzili hilfi fakir me zan yi da munzil mai saukar da bako wanda yake talaka mabocin talauci me zan yi da shi amma yaron ya bashi mamaki walakin sai da ce ya fata masmuk ya yaro me su ya sunanka fakar fata na ni fahimu wallahi fahimtan ka ya fitine ni sai yaron ta ce ismi zaid suna na zaidu wa man sha'i faidu asali na kuma faidu ne wa warattu hadhihi al-madara am jiya ne na zo wannan kasa ma akwali tare da kawunnai na min bani absi na banu abs to ya abu zaidu sai tana anya ba dan sa bane cikin banu abs din ya taba zuwa yayi aure ya yi aure matar da dai ciki ya rasa da bayan abin da zai yi suna sai ya gudu ya bar matar da shi yaro ga shi yaro ne karami kuma ga fahimta ga karami ya ce to da ya ce kawunan rana banu af rana banu af din bangaren kiyarsa kenan to yi ma wannan bangaren ya wuri ya wuri wani qultu lahu sai na ce masa zidni ibahan ya yaro tsara min bayani ishta warqika Allah ya yayar da kai Allah ya daga ka kala ce akbarat bi ummi barra to suna kuma matar da yara barra sunan iya ta barra ta bani labari to yaro yake bada labarin babansa iya ta barra ta bani labari wa ya kasmiha barra ita ko mai biyayya ce kamar mai sunanta ta bani labari ta ce da ma annaha naka ta taba yin aure abal gara a shekarun da aka yi gara sai kuma wannan shekaran ya taba yin aure a garin bima wana a garin wana a garin ma wana ya auri rajulan wani mutum min sarati saruja daga shugabannin saruja kuma dama mu zaidu a saruji ne to wa gasara daga gasara ce mutum ne daga cikin shugabannin saruja daga gasara falan ma'ana samin al-iskala yayin da ya hangi cewa mamartawa ta yi ciki cikin ta yayi ya girma kuma dama mamarta mu ta ba da labarin cewa kana baki a yasu baban nawo mai wayo ne alama yuqalu akan yanda ake faɗa to za ana ana sirrat kawai da ya fahimci cewa cikin ta ya girma kawai sai ya kaurace mata a sirrice a koye wa halin majarra har zuwa yau ba san labarin babana ba injiya kama yurafu ba gane shi a hayyur huwa yanzu dai har yanzu ba san labarin ba yana raye ne fa yatawaqqau ajlashi am udiya lahad albalqa ko an sa shi cikin kabari lahadi albalqa mai hadiyewa ba mu san halin da yanzu baban da yake ciki ba tsara abu zai kaga wannan abu mamaki ne abu zai da shi abu zai da yace fa alimtu bi sihhati al alamati na gane da tabbata ingancin alama na gane cewa annahu waladi wannan dana ne amma sai na na ki bayyana kaina na tabbatar dana ne wa sadaba ni an ta'arruf ilayhi abin da ya hana shi in yi tarifin kaina zuwa gare shi safaru yadi kaɗai ta kan hannuna ne yanzu na ta ɗana da ni abin da zan sa baki na babu in ya makale min da ya zan ciye da shi a ga wannan duk dabaru yake yake so ya ya tatsi wayannan mutanen ne za su dan ka irin wannan wanda yayi baiti saboda rashin kuɗi kawai za mu tara ba kuɗi ka je ka kwato ɗanka to shi gwada ba hakan yake so labari ne ke bayarwa amma a cikin labari din akwai akwai abin nan a ciki akwai zamba a ciki labari ne ke shiryawa a gaba eh a gaba zai bada result din zai da jin magana fa fasaltu anu na rabu da wannan dan nawa bi kabiri labari yake bayarwa ba dan sa shi ya shirya dan ya ce fa fasaltu anu na rabu da shi bi kabidin marduda da hanta marduda hanta wanda yake da kyakkyar karyayyen hanta ya ce wa dumu'in da hawaye mabduda mai zubowa da hawaye na yana zubowa zuciyata ta karaya kuma ga shi nan ɗana kuma ga fasaha فهل سميتم تكودي يا أولي الألباب يا بابا وتهكلي بآدم من هذا الأذاب كنت تبدي اللاباري وأنك وأن ماماكي فقلنا مكتي لا والله ما تبدي ومن عنده علم الكتاب muna rantsuwa da wanda ilimin littafi yake hannunsa yake gurinsa kala ce to asbitu wa fi ajabil ittifaqi to ku rubuta wanda ku tabbatar da shi da abubuwan mamaki na dace a ce uwa da uba uba da ɗa su zo su yi dace su haɗu a wani guri ba wanda ya san wani ku dawamar da ta buɗunar auraki a cikin takardu amma su yi ra misluwa ba taɓa tafiyar da irin wannan labari ba fil afaki a sarari fa'adar nan da wata sai muka kawo ta wada wasawi da ha da alatun kamar takardu da alkalami wa rakkash da hikaya muka rubuta wannan hikaya da ya bayar alama sarada yadda ya jero su masta dan nawu sannan muka muka muka muka nemi sirrinsa an murtahu daga shawararsa shi biyu shawara zai bayar akan karɓar ɗan fisti da mami fata wajen tattaro ɗan nasa muka nemi sirrin muka nemi shawararsa mu ji ra'ayinsa akan wannan ɗaukar ɗan faka da ce to ine kam yanzu zan je yi fafutuka idan sa kula ruduli tare babu fira ya bara ya bara yin fure fira ya bara yin fure kaga sai ya ba dinda ya bada fira bada labari to babu ya nada ya nada ya nada abinda ya nada tarko to kaga ya fara kama suka ce to yanzu kai wannan yaron yanzu yaya za a yi yannan yaron yanzu ya zo hannunka ya shawarar ka yanzu kawai bari za ka yaron nan ka yi asararsa ka duba irin irin iliminsa ko kuma yaya ya ce ha to ya zan ya na iya idan sa kula ruduni idan aljihuna ya yi nauyi kafa alayya an akfala ibni ai mai sauki ne in reni ɗana da ɗauɗauye da ɗana ai mai sauƙi ne ba wani wahala fa kulla sai muka ce to in kana ya fi ka nisabu min almali in nisabi na dukiya zai ishe ka zinari 20 in zai ishe ka to allafnahu laka fil hali yanzu za mu harada maka ka je ka dauko mana dan ka je ka dauko da fa kana ta wa kaifa la yukuli ni nisab sai yaya nisabi ba zai ishe ni ba ba zai wadatar da ni ba wa hal yaqiru qadrahu illa musaf shin akwai mai rena gurgudan bisabi dai dinari ishirin in ba mahaukaci ba musab kalar rawi sai rawi rawi ce falsafa man minhu kullum min na kowanne daga cikin mu sai lazamci kisdan wani rabo minhu na wannan zinari da wanda sun da na ba da zinari biyu wanda sun da ba da zinari ɗaya wanda sun da ba da uku duk suka faffaɗi abin da za su bayar suka yi alkawari a shakara ya gode inda zalika a wannan lokacin inda zalika sun ya gode a wannan lokacin aikin wasu fada ba shakara inda zalika a sun'a ya gode wa aikin nasu a wannan lokacin wa kataba lahu bi kiddan suka rubuta masa da kiddan wani na mai sa mai sa wa kataba lahu kiddan ya kawo na tsallaka ne wa kataba lahu kowa ya rubuta masa da kiddan takarda na alƙawarin da yayi kada kamar za yi biki ana yin mitin ba ana rubuta ajanda abin da za yi ba wani ya ce to ni na ɗauki kaza ni na ɗauki rumfa wannan ce ni na zan ba da kujeru ni zan buga aiki irin wannan to kowa ya rubuta abin da zai bayar ɗin wa kataba lahu kowa ya rubuta masa kiddan takarda bihi na wannan alƙawarin da ya ɗauka sai gode wa wannan aiki inda zalika wa sanfada ya ƙarasa alwus'a mai faɗi sai sana shi yabo yabo ya karasa yabo mai faɗi ya ta yabo na gode Allah ya zaka muku da alkhairi ka Allah ya biya ku kaza da kaza hatta inna na istadalla alqawla kaushe muka yi cikin wani magana ka ci fira ka duba ka duba da bara ci firan babu ya samu ya samu ya samu abin da bai samu har sai da muka tsawaita magana wasu ƙilallar ɗaula hatta iza har ma hatta inna na har mu istaqallal qawla mun ga tsawaita wannan magana ya godiyar da yake din mun ga har yayi oba wasa dillallan daura har yayi godiyar da yayi mana din har muka rena wannan kyautar da muka yi masa din dauru din ma wasa dillallan muka ga karancin sa kuma inna wuna shara sannan ya sake shimfida min washi samar kayan ado na fira ya fara kawo sabon fira fira fira ma azrabil hibar wanda zai walakanta wanda zai zai walakanta hibar alkeba mai zane kin zanen wannan maganar nasu din zai walakanta abin da zane ila an azalla tanwiru har haske ya matso wayewan gari kenan wa dashara subu almuniru yace safe mai hashara sa ko dashara yace har ma safe mai haske ya fara fudowa asuba alfijir ya fara fudowa faƙadaina muka gama wannan dare lailatan dare ne gabar shawa'ibuha wanda gashinta furfuranta ya ɓace ila an sha bazzawa ibuwa har gashinsa gabar shawa'ibuha yawa shaubu na abin da ne wannan gurɓacewarsa har gurɓacewarsa ya ɓata ila an gabar shawa'ibuha har gurɓacewar nasa ɗin ya ɓuya wannan daren da a gurɓace take wannan duhun nan ya yaye mana gurɓacewar nasa ɗin ya ila an sha zawa ibuwa har gashinsa ya yi furfura garin ya waye kenan wa kamula su uduwa sa'arsa kuma ya cika ila anin faɗara uduwa har reshensa ya tsage ma'ana farin wata ya fito walan ma zarra karnul gazala yayin da kabo na rana ya bayyana gazal din suna rana ne nan damara sai ya tsalle dumural gazala irin tsalle na barewa kawai sai tashi wa kala sai in hazbi na da Allah ka tayi da muli na fi da filati dan mu karbi da Allah ka tayi ka je ka ji mutane dan mu karbi wannan kuɗin wa nasabilla ihalati dan mu ihala wannan ihala da aka yi da kuɗin da suka ce za su ba din ya zama kuɗi hannu farin kuɗi ne na ina fagarista tsarar su dubu kabidi wallahi yankan zuciyata ta tashi min alhanini na bege ila waladi zuwa ga ɗana ina shauƙin ɗana tun da na ji labarin za ku wani kuɗin nan Allah Allah na ce kar ma ya bar wannan garin ɗin fa wasantu da nahu sai na taimakawa fuffukensa na sadar da fuffukensa eh tsuntsuwa da baya tashi amma in ka ba masa fuffuke kaga tashi ma'ana in ka ba mutum dukiya ai babu ka sa masa fuffuke ai hatta sannan to har na sassauta na jahahu ilarsa cin nasararsa to fa hina arazal aina fi surrati yayin da ya sa wannan zinarin a cikin jakarsa kawai sai barakat asariru masarrati na goshi na farin cikin sa kawai sai fara kelli goshin sai fara kelli ya fara murna yace juzita khairan an quta qadamai ka Allah ya saka maka da alkhairi daga takun kafafuwanka duk takun da zaka yi Allah ya saka maka da alkhairi wallahu khalifati alayk Allah shine khalifa na a gare ka zai zai ban kwana ya tafi fakultu sai abu zai ce nace shi abin har su mamaye ce nace uridu an attabiya kali shahida wala da kan najib to ina so in bi ka ba in je in kalli in ga danka wannan mai tarbiyyar nan danka zababben dan nan ina so in ga shi wa unafisa ni ma da tsira da shi nayi magana da shi li kai yuji badan ya amsa fa nazara ilayya sai kalle ni nazratul khadi ila al maqdu'i irin kallon mayaudari zuwa wanda aka yaudara eh wanda ka masa wayo shi bai gane ka masa wayo ba irin kallon nan kallo tare da dariya da murmushi haka wada hika yayi dariya hatta ta gargaran mukulata hu bidumu'i har hawayensa suka cika da hawaye kamar har idansa suka cika da hawaye wa an shada sai ce ah ce ni ba da ne da ni ba kawai fira na kawo muku ku ne kuka ce dama ba ku labari mai daɗi wani ba ku labari mai daɗi ko dama kuɗi yayi ga jaka ya manta zannar saraba ma'a lamma rawaitu alladhi rawaitu ya wanda yake zaton saraba kawal wainiya kana zaton sama'an ruwa ka ka ruwa ne ka zaton ruwa ya ga kaga kayi abin da yi ka ta mutum yayi yayi aikin banza ta ne saka ga ruwan nan ta ne irin ruwan mayu kuma yake cewa ta ne saka ga ruwa sai ka kwantar da wani ka ce zaka je ka sha ruwa da ka je gurin ba ruwa to kamar haka ne an ba ka sunan dan to amma babu eh ismun ne bila musamman kawai labarin bai ba ɗin sunan da labarin yana nan amma babu labarin da mai labarin yace lamma rawaito yana na rawaito abin da na rawaito yace to ma kiltu ni ban zata an yi tasira makri ma kiltin da na din zai buya ba ni magana da na din na zata ma ba za ku gane ba da kuka kawo kanku kawai shine na na karbi kudin na wa hadhi yukila allazi anaitu ban zaci abin da nayi niyya din yukila zai canjuwa wallahi ma barratun bi irsi dan sai sai wai da yaron ya bani labari na taba auren mace barra ba barra tun bi irsi yace barra ba mata ta bace ban taba auren wata mace mai suna barra ba wala li yabnu bani da wani da wanda iktanaitu ake min kunya bihi da yaza ta ismi zaidu din kaga baba kenan shi abu zaidu din kenan kamar akwai alama na dan zai to inna ma li fununu sirin kawai nau'i nau'i na wayo ne nake da shi ina da bangare daban-daban na zamba ne sir abdatu wanda nake kirkira fiya a ciki wa maktadaitu kuma ban yi koyi da shi ba da ni kuma abubuwan da nake kirkirawa hatta asma'i lam yaki al asma'i fi ma haka asma'i ma bai rawaito ba cikin da ya rawaito shine wanda yake rawaito a shi'arul arab din shi'arul jahiliya ma shi ma ya tattaro nake ga kauye kauye yaje yabo labarai wala haka al kumaitu haka kumaitu ba bai taba kawo wannan hikaya ba wannan duk malaman hikaya ne takistuwa kawai dai na riki wannan labarin wusulatan hanya ce ila ma tajtanihi kafi zuwa abinda hannuna za ta cira matashi ta haitu duk sanda na yi sha'awa to irin wannan dabarun su ne tafarki na wanda zai mun wanda zan yi zan yi hanya da shi na shiri abin da zan cira walau ta afaitu da na tsantsani irin wannan halin to ai la halat hali da hali na canzu ai da ban samu komai ba da walam awi ma hawaitu da ban tattara abin da na tattara ba da ban yi irin wannan wayo ma kawai na kawai na zo na na abin ɗinku da fira kawai na gaskiya muka zo muka kwana to ga empty hannu na yanta za ku bar ni in tafi amma yanzu da na kawo muku kawo kuma kun ji labari mai daɗi ni kuma na samu ladan abin da na faɗa to ba mashi din uzra ni dai ka shimfiɗa min da uzuri aw fasali ko kuma ka sassuka yafe min ka sassauta min in kuntu azram tufa in dai nayi laifi aw janaitu ko nayi mazinaya kawai kuma inna wadda'ani wa mata kawai sai ban kwana da ni ya shuɗe ya tafi wa auda kalbi jamral gaza sai ajiye wa zuciyata garwashi na itacen kirya itace wanda abinan garwashinsa gawayinsa baya baya baya mutu da wuri ma'ana zuciya ne zafi bakin cikin wannan azaran da suka yi